نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren sha biyar ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai wadda ta daidai da goma ga watan januwari shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na arba'in da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi taken karatun da muka sa wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi al-imam al-bukhari har yanzu yana karantar da mu a cikin kitabul ilmi wato littafi ko matattarar da ke bayani dangane da ainihin ilimi mun shiga babi na arba'in da biyu mun fara karantawa lokaci ya ƙure mana sai muka dakata don haka za mu ɗauko daga kan wannan babi a inda imam al-bukhari yake cewa babu hifzul ilmi babin da ke bayani akan haddace ilimi haddace ilimi wato ilimi haddace ake amma za ka ji matakai da ake bi kafin a kai ga haddace ilimi don ka tabbatar da cewa lallai imam bukhari yana daga cikin malamai ƙwararru waɗanda suka goge waɗanda in ka ce musu scientist ka yi daidai in ka yi ƙaidi da cewa islamic scientist ka yi daidai mana imam bukhari ya kai ya iya ya kware zaka ji yadda malamai suke fitar da ma'anoni na daga cikin abubuwan da yake nufi game da wasu al'amura babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani da yazo sai ya fara da sharhin wannan kalmar da imam bukhari ya ce babu hifzil ilmi saurari kaɗan ka ji abin da al-imam al-hafiz ibn hajar ya faɗi a cikin sharhin shi da yawa sahihul bukhari mai suna fathul bari ya ce lam yadhkur fil babi shay'an an ghairi abi huraira a cikin wannan babi al-imam al-bukhari bai ambaci hadisi daga kowa ba cikin sahabbai sai daga sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yarda to tambayar ita ce me yasa bai ambaci hadisan kowa ba sai hadisan abu huraira sai ya ce وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari bai ambaci hadisin kowa a cikin wannan babi ba sai hadisan Abu Huraira saboda shi Abu Huraira ya fi kowa hadda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in dai hadda ce ga abin da ya shafi hadisi qala shafii radiyallahu anhu al-Imam shafii Allah ya yarda da shi yace أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره أبو هريرة شيني متمن دي في قوة يوان حجر حديثي أزامن شباكي واتو أزامن صحبي وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته الله أكبر wani babban malamin hadisi malamin sunna daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine sahabi Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda lokacin da suka ɗauko gawar abu huraira za su kai ta baki'a don abu huraira a baki'a aka binne shi to a wannan lokaci sai ibnu umar yana ɗauke da jana'izar wa'ana suna tafe da jana'izar za su kai ta yana addu'a ga ainihin abu huraira me yake cewa waya ƙulu bayan yana cewa allah ka ji kan abu huraira allah ka gafarta abu huraira allah ka yarda da abu huraira sai ce kana yahfazu alal muslimina hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda ya haddace wa musulmi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya mishi baiwa zaka ji sirrin wannan baiwa baki daya da asalinta da idda ta kai ta komo a yau a cikin karatun yau insha Allahu ta'ala ana son a kawo maka dalilin da yasa ibnu al-Imam al-Bukhari da ya zo bai kawo hadisin kowa ba a cikin wannan babi sai hadisan abu huraira yana fitan maka da wata fikira ne ta musamman cewa tun da dai abu huraira shi ya fi kowa ƙarfin hadda shi ya fi kowa yawan hadda haddar da sai da ta kai mantuwa ma bai taɓa yi ba to to sai yake ganin dacewar ababin da ake magana akan hadda to aka hadisan wannan babban mahaddacin don munasaba ta tafi daidai wa daida sai ce rawahu ibn sa'ad al-imam ibn sa'ad shi ya ainihin ruwaito wannan a cikin littafin shi kitabu tabaqat kenan wa qad dalla al-hadith al-thalith min al-bab ala annahu lam yuhaddith bi jami'i mahfuzihi hadisai guda uku su ne ainihin suka zo a cikin wannan babi dukkansu daga abu huraira ne hadisan nan waɗannan hadisan to hadisi na uku daga cikin waɗannan hadisai sai ya nuni akan cewa duk wannan kururuwar hadda da ake ta abu huraira ma fa bai ma ba da ilimin nashi da ya haddace duka ba za ka ji ya ce taskoki biyu ko buhu biyu na ilimi ma'ana ba dai malam jatau ne ashe kadai mai buhun ilimi ba ashe abu huraira shine salaf din malam jatau na albarka mai buhu buhun ilimi ko to ya ce buhu biyu na ilimi ya haddato sai ya ce ɗaya ya fasa kawai ɗayan nan da ya fasa shi ne ma aka ji cewa abu huraira ya fi kowa yawan hadda to ina na biyun da abu huraira bai fasa ba ina labarin shi me ke ciki me ya hana abu huraira fasawa duk za ka ji a yau insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni sai ce wa ma'a zalika to tare da haka fa فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين إن كتتر صحابا دسك في قوايا وان حديثي سونة عائشة ابن عباس أبو سعيد الخدري جابر دان عبد الله سنان عبد الله دان عمر sai shi abu huraira din idan ka tattara waɗannan da makamantansu to hadisan abu huraira waɗanda ya bayyana din sun fi ainihin na kowane ɗaya daga cikin waɗannan waɗanda su ma masu yawan hadisai ne amma fa tare da cewa wai shi bai bayyana ma duka waɗanda ya haddato ba a haka ya ba da rabin ma rabin nashi ɗin ya fi nasu ina kuma da ya fashe duka sai ce wala yu'aridu hadha ma taqaddama من تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه في كثرة الحديث لأنه لأن قدمنا الجواب عن ذلك to ta iya ka ce ai kuma an karanto wani hadisi a baya shine hadisi na ɗari da sha uku a baya inda Abu Hurairah da kanshi yake cewa duk cikin sahabbai babu wanda ya fi ni yawan hadisai in ba Abdullahi dan Amr ba domin shi yana rubutawa ni kuwa ba na rubutawa ta iya ka ce to Abu Hurairah da kanshi ya yi furuci da cewa wannan ya fi shi yawan hadisai ya kuma nan ake kuzuzuta Abu Hurairah cewa ya fi kowa yawan hadisai wannan maganar abu huraira ya faɗe ta ne kafin annabi ya mushi waccan addu'a da ake magana wadda za mu zo mu same ta domin da farkon rayuwar shi shi ma yana da matsala haddacewa to sai kawo annabi kuka sai annabi sallallahu alaihi sallama sai mishi du'a'i akan yin hadda din kenan ƙarshen al'amarin abu huraira in aka bincike shi shine ya fi kowa yawan hadisan amma a farkon da yake da waccan matsala ta haddafa shi ne yake gabatar da abdullahi dan amr saboda ya ce ai abdullahi dan amr shi ya iya rubutu ma shi yana rubuta ni ko bana rubuta ban iya rubutawa ba kuma hadda ba ta yiwa wannan shi ne sirrin da ya zama a farko al'amarin abdullahi dan amr dan asu ya fi al'amarin abu huraira amma daga baya da ya samu addu'a mai albarka daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama fa sai haddar abu huraira sai ta zarci ta kowa allah madaukakin sarki ya taimake mu sai ya ce ولأن الحديث الثاني من الباب دل على أنه لم ينس شيئا سمعه kuma ma ai za ka zo ka ji ƙarin haka cewa abu huraira hadisan duk da ya taɓa ji da kanshi ya bayyana cewa bai taɓa manta wani hadisi da ya ji ba walam yasbut misla zalika li ghairihi babu wani sahabi da ya taɓa cewa bai taɓa manta wani hadisi ba sai abu huraira shi kaɗai ya faɗa haka to shi ma za ka ji dalilin da ya sa ya iya yin wannan kirari a duniyar ilimi cewa duk abin da ya ji daga manzon Allah bai taɓa mantawa ba dalilin ku shi ne saboda shi ya samu addu'a ne ta musamman akan hadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to jama'a kun ji ainihin wannan muqaddima wadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yayi muqaddima ce fassara ce akan babu hifzil ilmi tukuna bai ma fara fassara hadisan ba na'am na'am at-taraddi cewa radiyallahu anhu ga sahabbai abin da ya dace a fassara shi shine Allah ya ƙara musu yarda saboda nassoshi na alqur'ani suna cewa radiyallahu anhu radiyallahu anhu su Allah ya riga ya yarda da su to duk sanda kai ka ce radiyallahu anhum kamar kana cewa ne Allah ya ƙara musu yarda a bisa wadda ya musu to ga wani wanda ba sahabi ba a babin addu'a ya halatta a ce radiyallahu anhu to shi sai zama addu'a ce ake mishi kacokam ita ce kenan Allah ya yarda da wani kenan wannan addu'ar da ibn hajirin da ibn hajirin yayi wa imamu shafi'i da radiyallahu anhu ba iri ɗaya ce ma'anarta da radiyallahu anhu ta sahabbai ba a ƙarƙashin haka matar kanka ta samu ta rangada maka ado ko ta rangada maka miya mai zaƙi in ka saba noma ka gyara zama sai ka ce uwar gida radiyallahu anki addu'a ce kawai ya halatta ya halatta قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون رضي الله تعالى عنك يا أبا هريرة wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya karɓo shi daga malamin shi mai suna al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullahi al-Madini almajirin Imam Malik ne kuma malamin al-Imam al-Bukhari kullum muna gaya muku Imam al-Bukhari yana ɗalibi mutum ne wanda yake ba shi da gaggawa ba shi da ci da zuci ya biya tattara ilimi ne keke da keke yayin da ya zama bai haɗu da Imam Maliku ba to Imam Malik kuma ya karantar da ɗalibai tsawon shekaru fiye da arba'in yana karantar da su muwatta to sai muwatta ta zama bugu-bugu ce a harshen zamani kenan ma'ana bugun da aka yi zamani kaza bugun da aka yi to sai ta zama riwaya-riwaya hadisan da ke cikin muwaffa ta riwayar wani ta fi ta wani na wani ya fi na wani sai imam al-bukhari sai ya yi hikima dukkan ɗaliban imamu maliku waɗanda ya san cewa nagartattu ne ana karɓan hadisai babu tantama babu shakka a wurin game da karɓan hadisansu sai rinka bin su ƙasa-ƙasa yana koyon wannan muwaffa don haka akwai hadisai masu ɗimbin yawa za ka ga imam bukhari yana da su a cikin sahihul bukhari daga maliku kuma a muwatta ya koyi waɗannan hadisan amma sai ka duba muwattar ka kai riwayar yahaya ibnu yahaya al-laifi sai ka gabata to me yiwuwa ya karance ta ne a riwayar wannan abdulaziz ibnu abdullahi me yiwuwa ya karanci wannan hadisin ne da kai ka gan shi nan cikin sahihul bukhari wanda babu shi a cikin muwattarka a muwatta riwayar abdullahi ibn yusuf at-tunisi ko abdullahi ibn al-qanab al-qanabi ko riwayar isma'il ko wata riwaya daga cikin riwayoyin da imam al-bukhari ya je zauna a gaban almajiran imam malik ya koya don haka sai imam al-bukhari a cikin wannan abin da nake faɗi sai ya ɗauki salo ko siffa irin ta abu huraira wadda muke jinta a hadisin nan imam al-bukhari sai ya halarci inda sauran ɗalibai ba su halarta ba sai ya tara abin da sauran malamai ba su da shi kenan da ya zama malami ka ji sirrin fifiko daga cikin darajojin imam bukhari shine lokacin tahsil lokacin tattara ilimi lokacin neman ilimi in kana da tsimbire kana da wayau kana da kasala to za ka ga tsimbire da wayau da kasala ran da ka zama malami idan kana da dauriya da jurewa da tajallud duk wahala ka daure ka fuskance ta ka samu abu to in ka zama malami sai ka waye gari ka tsera sa'a ba su cin maka ba shine abin da Abdullahi dan Abbasin yayi tare da cewa shi jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyi karatu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya wurin Abubakar ya koya wurin Umar ya rinka bin sahabbai duk waɗanda suka san wani abu yana koyo har sai da ya zo ya ba da labarin cewa idan ya tafi ɗauko karatu ƙofar gidan malami sai kwanciyar shi yana jiran malamin ya fito ya ce iska ce ta kwaso ƙura da ƙasa da datti tana zubawa a jikin shi har sai malamin ya fito ya ainihin bashi hadisi sai ya bashi karatu to da aka waye gari ya zama babban malami kuma sai aka waye gari yana da abin da kowa ba yi da shi to wannan sirri ne daga cikin sirrin da salaf suka bi wajen tattara ilimi don haka suka waye gari suna da ilimin da kowa ba yi da shi kenan idan kai ma salafi ne na gaske to ba za ka yi tsumbure ba ba za ka yi gaggawa ba ba za ka yi kasala ba ba za ka yi girman kai ba wajen bin ilimi da tattaro ilimi keke da keken shi har ka tara shi sai a waye gari kenan sanda za ka zama malami daga cikin malaman ahalus sunna sai zama kana da abin da kowa bayi da shi sai wanda ya bi irin hanyar da ka bi ina fatar kun gane yanzu kun ji tun da muke karatun hadisan sahihul bukhari da imamul bukhari ya ruwaito daga malik yau ne muka zo kan wannan almajirin na imamu malik kuma malamin imamul bukhari kenan wannan malamin yana da riwayar muwaffa wadda ta sha bamban take da ƙarin hadisai akan sauran ainihin muwattodi duk da haka da aka samu babban malami salim ibn idin al-hilali ya zo ya ta haƙiƙin muwatta akan riwayoyi guda bakwai in ka kai ka komo ka kai ka komo sai ka ga akwai hadisan da har wa yau imam al-bukhari ya samo su wadda salim bai samo irin wannan muwattar ba don kasancewa imam bukhari jan namiji ne mun karanta tarihin shi a wannan wurin cewa babu ƙasar da bai shiga ba sai inda bai ji akwai hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam uwa Allah madaukakin sarki ya bashi wadda take sai ta zan tamkar da dubu kallabi tsakanin rauna burinta shine malamin ta ɗanta ya zama malamin sunna don haka neman kuɗi take imam al-bukhari da ya girma gashi maraya uba ya rasu amma sai uwar ta rinka dunkula kuɗi tana bashi yana shiga ƙasashen duniya yana tattaro ilimi don haka tun ya cika shekara ashirin a duniya ya zama hamshakin malami to da ya shiga ƙasar baghdad iraq sai zama suna ji da kansu su su ne su wane su muhammadu buhari su wane ne suna ganin sun isa a ilimi ga su dattawa 'yan shekara tamanin sittin saba'in sai ga yaro bai kai shekara ashirin ba a nemi shi kirari da amirul mu'minina fil hadisi sai suka ga renin yayi yawa wannan dai na farko ba ma balarabe bane na biyu bai cika shekara ashirin ba na uku kuma a ce wai kana min ahfazin nasi wannan yana daga cikin waɗanda suka fi kowa manya-manyan hadda a duniya ga munan ga su kawai sai suka mai ma'ana sai suka mai da shi isgilanci ma suke mishi suka je suka ɗibi hadisai guda ɗari suka rikida su suka rikirkita al'amari suka yi kwangaba kwan baya suka wataccakala al'amarinsu wai saboda sun rena bukhari ma wai bai isa ma su su je su gabatar mai da hadisan su gwada shi ba sai suka hada shi da yan islamiyya yan islamiyya suka je suka jawo hadisai sai imamul bukhari shi kuma sai ya musu tarko irin na kura ma'ana duk hadisan suka kawo sai ya ce ban san su ba sai su kyalkyale da dariya har an fara tafi yan islamiyya ma sun kure shi kuke ce mishi wani malamin hadisi kaza kaza sai imam bukhari ya ce abin da nake nufi ma'ana imam bukhari yana da digital brain digital brain shine in ka sa mata abu ba daidai ba sai ta ce bata sani ba ka duba gsm ɗinka ka sa mata lambar waya ba daidai ba ba za ta ce maka ba daidai ba gyara sai dai ta ce maka kawai bata sani ba kawai ba haka ba ta sani ba saboda haka kwakwalwar imam bukhari hadisin innamal a'malu bin niyyat ya haddace shi daga umar sai ka zo ka ce daga jabir sai ce bai san shi ba sai san da ka kawo shi yadda yake dan haka sai ce ai ba ina nufin wai ban san su ba abin da nake nufi ba haka suke ba sai aka ce to ya suke shine ya zauna ya rinka ɗibo matunan hadisan da suka warwatsa ya ce matanin hadisin da kaiwa na ka kawo jifa bai ma san su ba amma sai nuna kai wancan da ka kawo hadisi ɗazu ka ce daga jabir wannan hadisin ba jabir ya ruwaito shi ba umar ne ya ruwaito shi wancan kuma da ya kawo hadisi ya ce daga aisha ba aisha ba ce aliyu ne sai da ya shirya hadisan guda ɗari shi ne suka ce to yanzu sun yadda cewa lallai mahaddaci ne kuma sun yadda da wannan lakabi da aka bashi na amirul mu'minin fil hadis to anan ne hassada ta kama muhammad az-zuhali aka ce sai da ya zazzabi wanda wannan zazzabin ya zama mishi sanadin mutuwa mutumin da aka rena ba balarabe ba ba kaza ba ba kaza ba kuma a ce an zo an so a ƙure shi kuma ya zama ashe abin duk da ake gani ya ma wuce nan shi ne suka zo su ne mai kirari alkabshin nattah rago mai karo wanda in ya buge sai ya gaba kawai eh alkabshin nattah asad sunna imam al-bukhari kenan duk kirarin shi ne ka karanta sayarwa alamin nubala Allah ya taimaka shi ne ainihin wato yace ya ruwaito wannan hadisi daga malamin shi Abdul Aziz ibn Abdullahi qala yace haddathani Malik Imam Malik ya bani hadisi an ibn Shihab daga al-Imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri an al-A'raj daga malam Abdurrahman al-A'raj an Abi Huraira shi ko ya karbo daga Abu Huraira qala Abu Huraira yace inna an-nasa yaquluna akthara Abu Huraira mutane fa suna ta tsegumi suna gulma suna guntsugulu suna cewa abu huraira ya yawaita hadisai za mu zo mu karanta wasu riwayoyi na wannan hadisi za ka ji irin cece kutan da ake hadisan nan na abu huraira sun yawa duk abin da aka yi sai abu huraira ya ce kala rasulullahi sallallahu duk mas'alar da ta faru sai ya ce kala rasulullah shine suka ce aksara abu huraira to daga cikin madadin salaf sai suturta sunayensu bai ambaci sunayensu ba saboda mugun abu ne suke faɗi shi ya san ba daidai suke faɗi ba gulma ce tsegumi ne sai ce innan nasa ya kuluna aksara abu huraira mutane suna tsegumi suna cewa abu huraira fa ya yawaita hadisai wannan kalmar da suke faɗi fa ba suna faɗin ta dan yabo bane dan haka na fassara ta da hausa da cewa tsegumi suke sai abu huraira ya ce walaula ayatan fi kitabillahi ma haddastu hadisa ai ba dan ayoyi kwaya biyu rak a cikin littafin Allah ba ko hadisi ɗaya ba zan bayar ba ma sun ma yatlu sai Abu Hurairah ya karanta waɗannan ayoyi innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati lallai waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na daga bayanai ila qaulihi har zuwa idda Allah ya ce arrahim cikon ayar shine ko cikon ayoyin shine إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى lallai waɗanda suke ɓoye abubuwa da muka saukar da su na bayanai wato Allah ya yi bayani wa anzalna ilaikal kitaba tibyanan li kulli shay'in shi kanshi qur'ani sharhin junan shi ne qur'ani ya bayyana komai haka Allah ya ce mun saukar maka da littafi wanda ya bayani littafin ya ɗauki lamunin bayanin komai to Allah maɗaukakin sarki ya saukar da bayanai sannan walhuda da kuma shirya haske annuri Allah yake min ba'di ma bayyanahu fil kitabi lin nasi fil kitabi lallai mun saukar da bayanai da shirya amma sai aka samu wasu suna ɓoyewa bayan mu ba mu yi ruwa ba mun bayyana wa mutane wannan abin a cikin littafi malaman bid'a kowa ya karkada kunnen shi malaman son zuciya kowa ya karkada kunnen shi malaman gwamnati kowa ya karkada kunnen shi wannan aya tana kyankyasar duk wanda ya san wata gaskiya da Allah ya saukar a littafin Allah da duk wanda ya san wata shiriya da Allah ya saukar a littafin Allah Allah yake cewa bayan shi ya bayyana bai yi rowa ba kuma su waye bayyanawa bai ce annabawa kaɗai ba sai ce min ba'adi ma bayyana hulin nasi ga mutane shi yasa Allah bai zaɓi wani yare wanda daga shi sai annabawa suke ji ba ya saukar da littafi Allah bai taɓa haka ba duk littafin da zai saukar zai saukar ne da yaren wannan annabin yaran da su mutanen su suka haifi wannan annabi don an saukar babu wata tantama kowa yana fahimta sannan sai Allah ya sauƙaƙe wa al'umma fahimtar wannan yaran jama'a mamakin Allah har yau a duniya akwai masu yin yaran annabi Musa har yau a duniya akwai masu yin yaran annabi Isa kenan da za a zo da attaura ta haƙiƙa za a samu waɗanda za su karanta ta su fahimci saƙon Allah da za a zo da injila ta haƙiƙa akwai waɗanda za su karanta ta su fahimci saƙon Allah to balle alƙur'ani jama'a duk duniya babu yaran da ba 'yan yaran ba suka shiga suka fi 'yan yaran ƙwarewa sai larabci tsarki ya tabbata ga Allah ka ji mu'jizar alƙur'ani ma'ana gwarawa waɗanda ba 'yan asali ba su suka shiga suka yi ruwa suka yi tsaki suka ƙware har suka waye gari sun fi asalin larabawan hidima da fahimtar wannan harshen yawa daga waɗanda suka yi tafsirin alkur'ani da harshen larabci in ka koma ka bincike sai ka je su asalin su ba larabawa ba ne tsarki ya tabbata ga Allah kenan Allah bai yi rowar saukar da saƙon shi ba kai malamin bid'a saboda bid'ar ka ta kawu sai ka ɓoye wannan abu kai malamin son zuciya kai malamin gwamnati da kake sa rai a baka kujerar haji ko umara ko ai maka ragon sallah sai ka ɓoye to ka saurari bom ɗin da Allah zai wurgo maka jama'a wannan maganar ya kamata a je a karanta duk malaman bid'a ko za su su masu farfado ko za su wuce suna karanta ayoyin ba sa fahimtar su ku tsaya ku ji Allah cewa min ba'di ma bayyanahu lin-nasi da a ce Allah bai bayyana ba daga wane sai wane ya sanar shi Allah ya ce bayan ya bayyana wa mutane sai kai kuma ka ɓoye ko kun fahimta jama'a sai ka ɓoye wai a nan ƙasar ne muka waye gari jama'a wai sai mutum ya faɗi magana sai a tambaye shi a ina take saboda shirya da haske je ko ina wai sai ce a'a ba ku yarda da ni ba ne shi yasa ƙarancin malaman hadisi a ƙasa musiba ce da da malamin hadisi sai ce ba mu yarda da kai ba amma da yake duk tarka-tarka ne yan lugal arabiya ne da yan fiqhu sai su shiru su ce akaramakallahu akaramakallahu yayi ƙarya ya ɓoye saƙon Allah sai a ce ba a yarda da kai ba in kana so a yarda da kai faɗi inda magana take tunda mala'ika jibrilu bai sauka gare ka ba lallai akwai inda ka dubo ta to a ina take shine min ba'd ma bayyana hulun nasi fil kitabi lallai masu ɓoye bayanan da Allah ya saukar lallai masu ɓoye shiryar da Allah ya saukar a cikin littafin Allah bayan Allah ya bayyana mutane ina son ku ja layi sama da wannan magana min ba'di ma bayyana linnas bayan Allah ya bayyana sai ya ce kai kuma ka isar da saƙo sai ka je ka ɓoye sai Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullah waɗannan Allah yana tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inuna kuma duk masu tsinuwa su tsine musu albarka ma'anar wannan maganar malamai suka ce ana nufin bayan ka tsine waɗannan mutanen ka san Allah ya tsine musu sannan duk ran da wani dalili ya kama za ka yi wata tsinuwa to ka haɗa da waɗannan mana ka je ka sai mai bumburutu irin ɗan black market an je an haɗa da wani ciwa-ciwa injin ka yayi knock ka san za ka ce Allah ya tsine wa ‘yan kaza ko to sai ka haɗa da Allah ya tsine wa masu ɓoye gaskiya ma shine wa yal'anuhumul la'inuna duk wanda zai la'anta ya hada da waɗancan ko akan wata munasaba ce ko kun fahimta jama'a sai Allah ya ce illal ladina tabu waɗanda wannan tsinuwa ba za ta kai gare su ba sai waɗanda suka tuba jama'a kun ji to malam abdurrahman mai ahlar ya ce wa shurutut taubati annadamu ala ma fata wa niyyatu Allah ya'uda ila dhanbin fima baqiya alaihi min umrihi tuba kuma Allah ba zai karɓa ba sai ya cika sharuɗa kamar haka na farko annadumu alama fata sai mutum ya bayyana nadama zuciyar shi ta karaya ya tsorata game da irin musibar da take fuskantar shi shine ya yi nadama jikin shi ya sanyi akan wannan abu da ya gabata sannan wanniyatu Allah ya'uda ila zambin fima baki alaihi min umurhi sannan ya kudurta niyya ba wannan barnar da ya ba wani laifi ma ba zai sake yi ba kenan wannan magana tana nufin jama'a duk wanda ya ɓoye gaskiya da shiryar Allah na farko sai ya tuba na bifa sai ce wa aslahu sai ya gyara wannan barnar da ya yi to ya za a yi gyaran barnar shine ya je inda ya ɓoye ɗin ya bayyana haka aka samu malamai suka rinka yi malami ne bakatsi ne haihuwar ƙasar ghana kumasi malam abdulsamad babban malami ne sai da ya kai kudubul a kaɗab a cikin ɗariƙa ma'ana sai da ya kai ya daina yin sallah ya daina azumi ya daina zakka duk an yafe mai saboda sun kai keke da keke a ɗariƙa sun kai keke da keke a wurin 'yan ɗariƙa a matsayin Allah shine ya kai al'abdu rabbu war rabbu abdu ya laita shi'iri manil mukallaf in bawa bawa ne to shi ma ya mai da Allah bawa in Allah Allah ne to shi ma bawan ya tsalle ya zama Allah sai ya ce to wa zai bauta wani to ya kai wannan matsayin a ɗariƙa ya daina komai na ibada kuma duk abin da yake haramun ne shi zai iya fatattaka shi saboda shi ba doka a kan shi bahaushe ne bakatsi ne haihuwar ghana sai bai kai wannan matsayin a ɗariƙa ana nan sai allah maɗaukakin sarki ya mishi luɗufi allah ya mishi fatahi sai ya gano wannan sharri ne don ya yi karatu shi da kanshi ba wani ya faɗakar da shi ba Allah maɗaukakin sarki ya amfani da ilimin da ke kanshi ya shiryar da shi ya gane wannan abun barna ne ya ce tashi ya salloli ya yi addu'a ya roƙi Allah sai ya ji lallai zuciyar shi ta natsu akan cewa wannan abu da yake akai ƙarya ne da daddare bai bari gari ya waye ba ya rinka bi gida gida a cikin garin kuma sai ta gana jama'a wannan labarin ba 'yan riwaya ba ne sai shi ya rubuta da hannun shi yake faɗi sai je buga ƙofar gidanka sai ka taso waye to yau da yake ya zama ahalin sunna ba zai ce shehi ba ne ko ya sai ce abdulsamad sai ce waye sai ce malaminka sai ka shaida shi ta murya sai ga mutum ya fito a firgice kana fitowa sai faɗi ya zaman tahiya sai ce tashi abin da muka baku na ɗariƙa mun gane ba addini ba ne kai ma ka bari in ka ci gaba da ya ba ni ba ka duniya da lahira wallahi wani da yake ya gama kaiwa wusuli a ɓata ya gama ɓata kat da mala abdulsamad ya tsaya ya gaya mai wannan kalma sai faɗi ya suma yana gani ai ko ɓatan ya kamata a yi tazarce a kanta kawai a haƙura wasu biro ala alihatikum wallahi da ya faɗa mishi wannan kalmar sai ya faɗi ya suma ma'ana anya abin da muke akai malam ka ɗora mu akai kuma ka ce ba daidai bane yake ba daidai bane kafin asuba duk gari ya ɗauka mutane sun firgice aka taru a masallaci ya musu liyancin sallah asuba ya miƙe ya musu bayanai tsaf kafin kwana bakwai ya rubuta risalatu da'i ila sunna Allahu akbar wannan sunan littafi yana da daɗi jama'a رسالة الداعي إلى السنة الزاجر عن البدع yace ga saƙon mai kira zuwa ga sunna mai kwaɓa game da bid'a sai da ya bayyana duk shigantakar da suka yi yace amma sun tuba shine wa aslahu don haka jama'a barna idan ka yi ta kai tsakaninka da Allah sai ka tuba a ɗakin ka shikenan matsala ta wuce amma duk barnar da kai wadda ta zama dameji ga al'umma to lallai sai ka fito cikin al'ummar ka bayyana wannan barnar ka kuma bayyana baran-baran ɗinka da ita shine kwanan nan za mu zo muku da wasu jeren giyar kasusuwa waɗanda a duniyar 'yan shi'a suka yi tuba game da abubuwan da suka yi na barna sai suka dawo suna furtawa shine wa aslahu wa aslahu a gyara barnar sannan wa bayyanu sai a bayani to me ake nufi da islahi can sai ka gaya musu wajihin barnar sannan kuma sai ka dawo ka rinka musu bayani akan cewa wannan abin ba shirya ba ne ya aka abin ya zama bata sannan yaya suka rinka bi suna batar da mutane tsohon reverend fada ne daga bauchi malam yahaya bayan da ya tuba muka zaunar da shi muka kafa kamera yana bayyana irin abubuwan da suke na ɓatar da mutane ya ce sai su shiga cikin ainihin wato garurukan musulmi a yi naɗi da rawani da carbi a ce ga wani shehi ya zo zai tafsirin alkur'ani nan ko bible ne na larabci don har ƙasar iraki an kai shi ya yi shekara da shekaru ya iya larabci a hannun kiristocin iraki ya dawo yana yawo ƙauye-ƙauye jama'ar ƙauye musulmi ne baki ɗaya sai su taru ya nemi su tafsirin alkur'ani wai a halin bible ne a haka zai biya karkatar da su don haka sa'ad da ya musulunta haka ya rinka komawa ƙauye-ƙauye kuma yana bi jan aiki ne shi yasa in kana ɓatar da mutane a yanzu da kake saurare na ka ji wannan ayar lallai ne gashi innal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu ta yanzu boka da ya zauna da malamin tsubbu a zaure yana ba da makaru ana zuwa ana kashe mutane ana haukata mutane da boka da ya zauna yana zina da matan mutane a cikin suru da ɗakin zaure yanzu ya shiga ƙarƙashin wannan aya illal lazina tabu wa aslahu wa bayyanu na'am bi dilalatil aya ya shiga duk matar da kai zina da ita sai ka samu mijinta ka tuba ka kuma ce lallai ka bar wannan abu ba za ka kuma ba eh shine duk wanda aka baka kai mishi asiri sai ka zo ka tuba sannan ka gyara sannan ka bayyana ba za ka koma ba shi yasa duk wanda ke batar da jama'a ya karanta wannan aya yau da daddare ya kai ya komo ya gani ya cire duk sharhin da muka ya bar aya tsurarta ya karanta ta yaji illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim Allah ya ce waɗanda suka cika waɗannan sharuɗa guda uku tuba gyarawa bayani waɗannan zan karɓi tubansu wa ana tawwabur rahimu kuma ni ne mai karɓan tuba ni ne mai rahama waɗannan ayoyi su ne aya ta ɗari ɗaya da hamsin da tara zuwa aya ta ɗari ɗaya da sittin daidai a cikin suratul bakara jama'a kun ji ayoyin da abu huraira yake ishara akan cewa ba don waɗannan ayoyin guda biyu ba waɗanda suke zargi ga waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na bayani da shari'a da ko hadisi ɗaya ba zai kawo ba ashe abu huraira ya samu kanshi ne a tsaka mai wuya gaba kura bayan siyaki shine ya bayyana jama'a su ce abu huraira bayanin ya yi yawa ya yi shuru allah ya tsine mai albarka to wanne za a ɗauka sai a bayyana an idar da amanar allah su kuma jama'a sai a yi musu bayani shine abin da abu huraira yake a nan me sirrin da yasa nake bayyanawa ga dalili to me sirrin da yasa nawa bayanin ya fi na sauran jama'ar sahabbai yawa sai ya ce inna ikhwanana min almuhajirina ‘yan uwanmu daga cikin muhajirai da ansar za ku ji dalilin da yasa abu huraira ya haɗa muhajirai da ansar a wajen ba da ansa saboda da aka zo challenge ɗin a wata riwaya da aka zo jefa mai ƙalubale ɗin cewa aka yi tsakanin muhajirai da ansar me yasa babu wanda ya kai abu huraira yawan kawo hadisai shi yasa ya ba da amsa shi ma ta bangarori biyun ya ce su dai yan uwanmu muhajirai kana ya shagaluhum safqu bil aswaqi harkar kasuwancin su shine yake shagaltar da su gari ya waye an tafi kasuwa ba za a dawo ba sai dare yayi abu huraira kuma yana nan tun daga asuba har isha yana ɗiban karatu ka gaya mini in maraice ya yi sun fi abu huraira kuɗi shi kuma ya fi su me ya fi su ilimi don haka al'amarin bai ɓuya ba abu huraira sai da yawa gari wani lokacin abin da zai ci ma ya taho makarantar bai da shi su ku kaga alhazan birni ne suna da shi amma kuma haka tashi karatu fa ba komi a kansu shi kuma fa dole a samu a kan shi haka matsalar take tana da sauƙin ganewa amma mutane sukan gidadance ne kawai da gangan yace su dai almuhajirai kun ji wa inna ikhwanana min al-ansari su ko ƴan uwanmu daga cikin ansarawa kana yashghaluhum al-amal fi amwalihim ayyuka a cikin dukiyarsu a cikin wata riwaya ya fassara gonaki gonakinsu da suke ayyuka ma'ana muhajirai 'yan kasuwa ne ansarawa kuma manoma ne to aiki a gonakinsu yana shagaltar da su ba sa iya zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira da kansa ya ce wa inna aba hurairata shi kuwa abu huraira in ka karanta ilimin balaga wannan shi ake kira iltifati shine maganar a kan shi yake amma sai kau da ita kamar ba da kan shi yake ba madadin ya ce wa inni ni kuwa sai ya ce wa inna aba hurairata shi kuwa abu huraira kana yalzamu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama bi shiba'i batnihi yana nan makale da manzon Allah in dai ya dan samu abin da zai cika cikin shi to dan Allah jama'a za ku hada ba za a hada ba jama'a wa yahduru ma la yahduruna abu huraira yana halarta inda ba su halarta ba naka ce akwai wa'azi wuri kaza abu huraira bai da gona abu huraira bai da shago abu huraira bai da mata bai da ɗa bai da jika uwar shi ba ta garin tana can yaman to ba duk magana ta ƙare ba ba la lahu wa la alaihi ba shi da matsalar kowa shi ba bawa bane balle ya ce zai je aikin mai gidan shi shi bai jira wa kowa shago don bai tsammanin ba ruwan shi da albashin ku ko kuma an tashi da magariba a kawo a bashi shi abin da ya dame shi shine ya zai yayi karatu din to don haka mayafi ma zaka ji Abu Huraira za a zo ana karatu zaka ji wani lokaci mayafin shi ma kwaya ɗaya ne ba ruwan shi ba sai ya canza wannan gobe ya canza wannan jibi ya goge wannan a'a shi in dai samu ya cika tumbin shi to shikenan kaɗan gaba kuma za ka ji cewa ran da bai samu abin da zai ci ba ya yake yi sai tattaro yashin masallaci kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yashi ya tudu sai kifa cikin shi akai sai ya rubda ciki yana nan dai makala ya miƙa kunna ma'ana kenan in ba a samu internal forces da za su tara ciki ba sai a samu from outside daga waje sai yashi ya tallafa in dai aka take cikin to sai ka ji karkara ta yi sauki sai ya samu ya ji hadisan jama'a wanda ya haɗa wannan irin naci da makalewa ka haɗa shi cikin waɗancan 'yan kasuwa alhazan birni da waɗancan manoma masu noman tumatir da tattasai da atarugu da rani da damuna kuma fa su koma suna neman noman masara da dawa ma'ana rani da damuna suna gona waɗannan kuma ruwa da rashin ruwa suna ina suna kasuwa shi kuma abu hurairra kowane hali yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kun fahimci sirrin sannan sai kuma yace wa yahduru ma la yahduruna yana halarta idda ba sa halarta akwai halin da zaka samu kanka kai ka shallaka kayi tafiya kafin ka dawo abu hurairra ya kwashe hadisai jama'a mun fahimci wannan to sai ya ce wa yahfazu ma la yahfazuna sannan abu huraira kuma in ya koyi ilimin yana haddace abubuwan da su ba sa haddacewa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko mahallin shahid kenan na cewa babu hifzil ilimi babin haddace ilimi abu huraira yana haddace ilimi wanda su ba sa haddacewa to ba za mu gaji ba dai za mu sake duba menene ibnu hajarin zai dan ce mana game da wannan hadisi gasha inda yazo yana sharhin cewa aksar abu hurora din nan da suka ce ko gashi sai ce wa yaquluna a cikin wata riwaya ta wannan hadisi daga imamu zuhri din aka ce ai cewa suke malul muhajirin wal ansari la yuhaddithuna misla ahadisihi me yasa ansarawa da muhajirai ba sa kawo hadisai irin hadisan da yake kawowa ne jama'a kun fahimci wannan da kyau ko sai malam ya ce wa biha da wannan ƙarin riwaya da aka samu tubayyinul hikma ta bayyana alhikma fi zikrihil muhajirina wal ansar sai hikima dalilin da yasa a can wurin amsa ka ji ya ambaci muhajirai da ansar tun a wurin kalubalen ne aka ce me yasa muhajirai da ansarawa ba sa kawo abin da baya yake kawowa na ka da ya tashi ba da ansa ka ji ya ambato muhajirai da ansar ko kun fahimta jama'a kun ga yadda ƙarin riwayoyi da lalibe a cikin binciken littattafan hadisi yake taimakawa wajen gane ma'anar hadisi sannan sai yake cewa wa wada ihil mazhar mawdi ad-damir ala tariq al-hikaya haythu qala aksara abu huraira da yazo ba da labari me yasa sai yace mutane suna cewa mutane suna cewa aksara abu huraira me yasa bai ce mutane suna cewa aksartu ba don ya fito da abin karara ni din ne ake tuhuma ni abu huraira na ga sai ce jama'a na cewa aksara abu huraira bai ce jama'a na cewa aksartu ba sai ba da labarin a yadda suke faɗe don in sun tashi faɗe mai suke cewa aksara abu huraira shi ma da ya zo sai ya ce mutane na cewa aksara abu huraira sa'an nan sai kuma ibn hajirin da ya zo sai ya sake kawo cewa da abu huraira ya ce wa laula ayata ni din nan wa ma'anahu ma'anar wannan magana laula anna allaha zamma alkatimina lil ilmi ma haddasa asla abu huraira na nufin cewa ne ba dan Allah ya zargi masu ɗoye ilimi ba da tun farko ma abu huraira bai ba da hadisi ko ɗaya ba lakin lama kana kitmanu haraman wajaba al-izharu to yayin da ya zama ɓoye ilimi haramun ne to ya wajaba a yi mai kenan ya wajaba a bayyana shi فلهذا حصلت الكسرة لكثرة ما عنده kun ji jama'a kun gane sirrin da malam ke son ya ce na farko tukuna wajibi ne a bayyana haramun ne a ɓoye to sai zama kuma sadda zai ɓoye ɗin ya tara abin da yawa ai sadda zai bayyana ya tara da yawa da kaɗan yake da su kaɗan zai faɗi kenan da da halin ɓoyewa da gaba ɗaya zai ɓoye to amma tun da wajibi ne a bayyana to kuma wajibin ba wai a bayyana kaɗan ba to garin nan ne sai kuma yawan ya bayyana to amma ya aka yawan ya bayyana garin bayyanawa ina ya sami yawan shine lokacin nema ya nema da yawa ne ko kun fahimta jama'a yawwa sai ke cewa sun zakara سبب الكسرة بقوله إن إخواننا sannan sai kuma ya ambaci sababin yawa din shine wanda muka faɗi da yace ƴan uwanmu muhajirai gashi gashi wa arada bi sigatil jam'i nafsihi wa amsalihi wal muradu bil ukhuwa ukhuwatul islam da yace ikhwanana ƴan uwanmu yana nufin ƴan uwana to wace irin ƴan uwan taka ce ƴan uwan shi ne na jini a'a ƴan uwan shi ne na musulunci sannan kuma su muhajirai yan uwan shi ne na hijira domin ya wali wa yahfazu ay min al aqwali wa huma ma'tufani ala qawlihi yalzamu cewa abu huraira yana halarta wurare waɗanda ba sa halarta ko sannan abu huraira yana haddace hadisai waɗanda ba sa haddacewa wannan maganar tana tare ne da maganar baya ita ce saboda yana makale da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za a yi karatu a masallacin annabi yana nan idan annabi zai tafi wata anguwa abu huraira zai je in wurin yaƙi za a je abu huraira za a je da shi shine lazimin lazimta tashi da yi wa qad rawal bukhari fi tarihi wal hakim fi mustadrak min hadith talha ibn ubaidillah shahidan li hadith abi huraira hadha wa lafzuhu bukhari ya ruwaito hadisi a cikin at-tarikhul kabir da al-imam al-hakim a cikin al-mustadrak ala sahihaini daga sahabi talhatu dan ubaidillahi wane mutum wata rana manzo Allah ya ce kuna son ganin dan aljanna sahabbai suka ce eh sai ya ce wanda di ya bullo daga nan dan aljanna ne ai wahayin manzon Allah original ne ma kaga yana da yaqinin ba wanda zai fara bullowan sai wani kai yanzu kai wannan ka sassaba karshen ta sai wani ya taho a mota madadin wanda kake zato zai taho a babur kaga na motan zai kusa sai kuma ka ce ya jama'a na yi kuskure amma annabi yana da garanti sai ce kuna son ganin dan aljanna suka ce sai ce duk wanda ya fito daga nan yanzu din nan dan aljanna ne ana nan sai a gan shi ya shawo kwana wane ne shine talhatu dan ubaidillahi min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila manzo Allah yace in kuna son ku ga daga cikin waɗanda suka gama nahab duk assignment duk aiki duk bukatar da ta sa Allah ya halicce su manzo Allah yake ku kalli Talhatu dan Ubaidillahi ma'ana ya yi wa Allah dalilin da yasa abin da yasa Allah ya halicce shi ya biya Allah wannan da shaidar manzon Allah Talhatu dan Ubaidillahi ka karanta kitabu manaqibus sahaba cikin sunan ibn majah zaka samu waɗannan hadisai akan Talhatu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shi talhatu ya ruwaito wani hadisi wanda hadisi yana karfafa wannan hadisin na abu huraira gashi ya ce la ashukku annahu sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma la nasma'u ba na shakka akan cewa lallai abu huraira ya ji abin da ba mu ji ba to jama'a kun ga nan zan dan tsaya dan yi wani ta'aliki daraja daban da kuma yadda za ka samu ilimi yanzu daraja wannan talhatu dan ubaidillahi ya fi abu huraira amma kuma kun ga ya shaida cewa abu huraira ba na shakkar ya ji abin da ba mu ji ba ma'ana ya sami ilimin da ba mu samu ba ina fata an gane wa zalika annahu kana miskinan yace ai shi abu huraira asalin shi talaka ne la shay'a lahu ba shi da komi a duniya baifan da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ma wurin manzon Allah ya sauka shi abu hurera ko irin ukuwan nan ma ba haɗa shi da kowa ba kawai masallaci aka ce zauna nan kawai shi kenan sai suka samu ɗan kwana a masallaci suka yi mata rumfa kawai in dare nan suke kwantar da kafa da su ma'ana su ba su samu mukamin a ce an haɗa ka da wane wane baka mata wane baka gida wane baka kaza ba su ahlus suffa ne a masallaci suke kwana cikin rumfa وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة آه بضعة عشر رجلا فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم الإمام البخاري أتكون التاريخ الكبير da al'imam bai a cikin al-madkhal ala sahihain suka ruwaito hadisai hadisi daga ainihin muhammad dan umara dan hazm ya ce wata rana tarin dattawa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da mutum goma suka taru suka zauna ana zaune sai abu huraira ya fara kwararo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama wasu daga cikin dattawan ba su san waɗannan hadisan ba wa yuraji'una fihi hatta ya arifuhu sai su sake komawa a tattauna har sai su ji sun gano thumma yuhaddithuhum bil hadisi kazalika sai an gama tattaunawa akan wancan hadisi sun gamsu sai kuma Abu Hurairah ya sake kawo hadisi na biyu hatta fa'ala miraran har sai da Abu Hurairah ya haka ba so ɗaya ba ba so biyu ba fa'araftu yawma izin wannan mai ba da labari Muhammad dan Umara ice daga wannan rana na san anna aba huraira ahfaza ahfazun nasi lalle abu huraira ya fi kowa hadda cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda in ya kawo aka aka turza aka turza sai kuma a sakan mai an yi haka ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sai ce to lallai sai na gane ya fi su hadda wa akhraja ahmad wa tirmidhi an ibn umara أنه قال لأبي هريرة وترانا عبد الله بن عمر أبو هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعرفنا بحديثه lallai mun san cewa ka fi mu makalewa manzon Allah koyaushe kana tare da shi sannan kuma ka fi mu sanin ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala tirmidhi hasan al-imam tirmidhi yace wannan hadisi kyakkyawa ne jama'a duk waɗannan baki ɗaya fa hadisai ne ainihin akan abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda bayan da ibnu hajirin ya gama kawo waɗannan hadisai a cikin sharhi daga ƙarshe sai ya ce wal isnadani jami'an mahfuzani sahihani sahahu mashayikhani yace waɗannan isnadai guda biyu da kaji na waɗannan hadisai dukkan su ingantattu ne masu wuce yadda Tirmidhi yace Tirmidhi dan yace Hasan to Bukhari da Muslim gaba ɗaya sun inganta waɗannan isnadai guda biyu وزادوا في روايتهم عن الزهري شيئا سنذكره في هذا الحديث الثاني ابن حجر yace akwai wani ƙarin bayanin ma da Bukhari da Muslim suka zo da shi wanda sai a cikin hadisin nan na biyu za mu zo ainihin makaranta shi in Allah so ma'ana hadisi na biyu a cikin wannan babi wanda ainihin muke magana don dama mun ce hadisan guda nawa ne ya kawo guda uku to ka ji hadisin farko to kafin mu tafi kan wannan hadisi na biyu ina so ne kuma in tsaya in yi tsokaci ga ɗan uwana ɗaliban ilimi in na ce ɗaliban ilimi ina nufin ilimi wanda aka sani a musulunci a musulunci an san ilimi na addini da na rayuwa na addini da na rayuwa su ne ilmomin da salaf suka raya wanda duk ya ce maka salaf zallar hadda qur'ani da hadisi suka yi da fiqh da larabci ya ce salaf ba su san ilimin likitanci ba abin da yau aka fi sani da medicine salaf ban san ilimin pharmacy ba abin da aka fi sani da pharmacy ko salaf ba su san ilmomin nan duk da bature yake tunkoro da su ba wanda duk ya faɗa haka ya yi katobara ya rage wa salaf daga cikin iliminsu salaf sun san ilimin addini da na rayuwa gaba ɗaya hasali ma su ba sa bambancewa to ɗalibai da suke koyan ilmomi na addini da na rayuwa abin da nake so in ja hankalinku shine hakikanin al'amari wannan ƙa'ida salafiyya ma'ana wannan ladabi da abu huraira ya karantar da mu daga cikin irin ladabin salaf shine ɗalibin ilimi baya shiga gasar alhazan birni ku ji gasar alhazan birni tana faruwa a wajen abinci abin sawa gidan zama abin hawa matar aure ɗalibin ilimi baya shiga wannan gasar kenan yanzu ɗalibai ku je ku binciki me yake faruwa gare ku kuke samun matsala wasu ɗaliban ilimi ne da yawa saboda sun shiga gasa ta alhazan birni alhazan birni sun kai su sun baro su shine alhajin birni yana nan da motar shi sai ya ga wata wadda ta fita kyau ko ya kai a yi kakara ko kuma yana da kuɗi sai ka ga ya sake siyo waccan yana nan da matar shi guda ɗaya sai ya ga wata sai ya ƙaro yana nan da gidan shi sai sa a rusa gidan sai ya sake gina wani ko kuma ya je sai wani fili ya sake gina wani ya rinka yin yadda yake so to da zaran kai ɗalibin ilimi ka shiga wannan gasar to sai kai ɓatan ɓakatantan shine ba tsuntsu ba tarko ma'ana sai ka waye gari kai dai baka iya raka shi akan wannan gasa ba don dama ya fi ka ƙarfi ya fi ka jali sannan nan kuma harka ilimi ka watsar da ita shine sai ka gan shi a ce da ustazu ne to duk wanda ka ga an ce da ustazu ne to ya bata akwai su da yawa an ka shiga kasuwar sabon gari kasuwar zaria kasuwar ribi kasuwar kazuna kasuwar kaza duk inda ka shiga za ka ga an ce ai wani ma da ustazu ne to ya kamata ɗaliban ilimi su shiga taitayinsu akan wannan alhazan birni sun bullo da wata irin gasa za a zo a yi aure a kashe kuɗi a kece raini sai ustazu sai ce shi ma irin wannan yarinya zai aura kaga abu huraira da ya tashi sakin fomular shi auren ma gaba ɗaya sai ɗage shi a lokacin sai fasa yin auren shi yasa har wasu sufaye makaryata suke cewa abu huraira saboda sufanci bai yi aure ba ƙarya ne abu huraira bai yi aure ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zamanin manzon Allah ya auri wata mata amma da ya tashi aure fa sai ya auri bazawara mai saukin kuɗi da saukin gudanarwa kenan kai ma in ka ce sai ka samu wadda ta gama digiri sai ka samu yar alhajiwa ne sai ka samu yar yallaɓaiwa ne to wannan kuɗin buga kati kawai zai sai maka fatihul bari da sharhin kutubus sitta kuɗin buga kati kawai kaga kuskuren farko da ka shiga to ina za ka shiga shine sai ka zo wurin su malam Musa da Allah a nemo maka taimako za ka yi aure taimakon ustazai kuma baya wuce dubu biyu gaba ɗayan an taru sallar isha ma to dubu biyu ba zai buga kati ba sai ga ka shiga larura iri iri ana nan shikenan sai a ga ka daina ustazanci sai ka je ka fara ya, zama yaran yaran yan siyasa kana ƙarya kana tsegumi dan dai so kake wai sai ka shiga cikin waccan gasa wallahi jama'a waɗannan maganganu da nake faɗi ba maganganu ne nake faɗin su da ka ba abubuwa ne da sun faru na gan su duk kuma ya faru ne sakamakon gasa akwai wata gasan ma wadda yake ta dace kuma bata dace da kai ba ita ce yayin da kaga manyan malamai suna ainihin siyo ɗibga ɗibgan littattafai suna da kuɗi ne kai ɗalibin ilimi baka da kuɗi tsaya a bulogul maraminka tsaya a risalarka da iziya sauran ɗibga ɗibga littafan fa nemi inda library yake sai ka je ka karanta abin da ake kenan don ƙarshe in ka ce to ai littattafan kuma ɗibga ɗibgan da ake faɗi su kuma harka ce ta ilimi kenan nan ma za ka je ka saka kanka a cikin wani abu da baka kai kai ba a cikin ilimi don haka jama'a abu hurera ya koya mana waɗannan abubuwan duk a cikin wannan hadisi ma'ana waɗannan alhazan birni da suke wuni a kasuwa abu hurera bai ɗaga kai ya dube su ba waɗannan manyan manoma da suke wuni a gonaki abu hurera bai ɗaga kai ya dube su ba shi yanzu abu hurera abin da ya dame shi shine ya zai iya samu ya cika cikin shi in ya cika cikin shi sai zauna ya koyi karatu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kamar yadda na faɗi a farkon karatun nan babu shakka ran nan mun ɗauko karatun nan lokaci ya ƙure mana na yi wasu nasihohi da nake fatan cewa su shiga cikin kasusuwa wallahi nasihohin nan Allah ne kaɗai shaida kaɗai ina yin su ne don yi wa ɗaliban ilimi matashiya saboda waɗannan fitintunin ɗaliban ilimi suna shiga su a ko'ida a cikin garuruka kuma da da'awar cewa su ahli sunna ne to shine abin da kullum nake faɗin cewa wato ba fa sanin hadisan ba sanin manhajin ahli sunna yanzu nan na faɗa muku manhajiya ne ta ɗaliban ilimi na farko kenan yanzu a matsayinka na ɗalibin ilimi in ta zama kat a zariyar nan baka da idda zaka kwana sai ka ce ba komai sai ka dawo masallaci kawai to amma in ka ɗauka cewa kamar ni in kwana a masallaci ba ni a ina a dai ɗan samo ɗaki ma mana ko na dubu ashirin to baka da dubu ashirin ɗin to ƙarshe sai ka ce bari ka koma garinku ka fasa karatun abu huraira sai ya ga bari ya kwana a masallaci wurin kwanan ma bai da shi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko maganar da na faɗa wadda nake ishara nake son ta ta shiga kasance ita ce na yi ta ne kai tsaye a kaina kuma zan sake yin ta a lokacin da nake ɗalibin ilimi haka ya zama shubuha a garin nan ba shakka kowa san ina samun kuɗi amma abubuwan da ake ga ya kamata mai samun kuɗi irin wannan yayi sai kuma kwakwalon mutane sai ta ruɗe kuma na ƙi sai abin ya zama shubuha to yaya yana samun kuɗi yana zaune a gidan haya ya yana samun kuɗi yana hawa tsohon keke ya yana samun kuɗi yana hawa tsohon mashin ya yana da kuɗi yana hawa tsohuwar mota Eh a lokacin lokacin tahsili ne lokacin tattara ilimi ne lokacin tattara kayan aikin ilimi ne don haka kuɗin a lokacin nan ake ta dankara su za a samu kuɗin wanda sun isa a sai gida kowane iri sun isa a sai mota amma a lokacin gidan ba shi ne a hammu ba amma muhimmu ne yana da muhimmanci amma ba shi ya fi muhimmanci ba ita ku rayuwa al'ahammu fal muhim sun mallazi yalihima haka ake rayuwa ina fatan jama'a sun gane wannan sai mu je mu biya kuɗin haya sai a ga to wannan kuɗin hayan ai da zai tara su da ya isa ya gidan kanshi su abin da suke gani irin waɗannan gidaje na iyayenmu 'yanci rani a ɗan jajjaba gidan ƙasa haka a ɗan ɗaɗɗora haka a rishinka a rishin musa to wanda kuma yake planning irin planning rayuwar da muke mu kuma irin wannan gidan ba zai biya mana bukata ba amma ga ɗan cirani wanda ya zo ana marmaza a koma ƙauyensa a ce ai yayi gida a bariki to in ya irin wannan da iyayenmu suka yi na ƙasa ya isa don gidan huce takaici ne gidan huce gori ne to amma mu yan gari ne wa walidin wa ma walada nan aka haife mu nan muka haifa kenan mu ba inda za a je a ce ai yayi gida a barikin mu dama a barikin muke mu ne ƴaƴan barikin mu to idan kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan irin rashin kular da da yawa daga cikin waɗanda suke tsarori na suka ƙi wallahi al'azumi ita ta ja musu rikici mai yawa misali na iya tuna daidai lokacin mun gama karatun risala za mu shiga karatun askari inda muke zuwa muna ɗaukan karatu sai wani abokina yana gidan haya sai matar mai gidan suka yi faɗa da matar shi sai ce mata gorin gida kawai ni gari ya waye sai na gan shi yana kwalla me wai jiya matar wane tewa matata gori na haka in dai gida ne ni ma sai na yi sai na ce a ba gori ba ne eh ina yake a rigarka babu shi manta da shi kawai ka bari mu kai Allah ya kai damo ga harawa ya ce ai shi wallahi tallahi sai ya yi gida na ce to shi kenan wallahi haka ya rinka tattara littafai da ya mallaka ya rinka siyar da su ya rinka siyarwa duk abin da yake da shi shi sai ya huce wannan takaicin shi ke dai tattara ya siyar da ya tattara ya siyar shi ke da daidai lokacin nan sai shubuha ta shi'a sai ta fara bankowa a ce kaza a ce kaza a ce kaza to bai da littattafai da zai koma ya ga ina magana take ina gaskiya abu yake sai koma ga sauraron lacca ƙarshe dai ya aka yi sai zama ɗan shi a kasur gumi yanzu a nan zaria in yana ji na shi ya san wannan magana kuma ya san gaskiya ce bil haƙƙi saboda me ɗalibi yana daga cikin hanyoyin da Allah yake sa mishi security na imani tsaro game da imani shine littattafai to sai zama ya siyar da littafan dan me dan yayi gida saboda an yi wa matar shi gori ya je ya samu ya dan jajjaba ya gidan shi kenan tun daga lokacin shi da matar suka bata suka kama addinin shi'a saboda mai ga shubha babu babu marji'i ai a daidai wannan lokacin suka fara banko shubuhohin waɗannan littattafan da ni da shi muka rinka sai na rinka nazarin nawa na rinka tashi na cewa abin da suka faɗi ƙarya ne ga littafin waɗannan littattafan ne ni da na haƙura da su to a wannan lokacin su mutane tunaninsu ai ya kamata wane ku gaya mai yayi gida yayi gida to shi ne sai nake faɗin wannan maganar domin ne domin kowa ya fahimce ta nake kyakkyawan misali iyayenmu 'yanci rani su ne gida a yi marmaza a yi gida yake daga cikin musu manya-manyan ajanda amma wanda aka haife shi a gari jama'a ba shi da matsala gaba da marmaza ya gida ba shi da wannan matsalar na fatan mun gane shi ne sai ne wata karin magana na ce to sai aka yi ta samun zangon daura da shata ya ce shi almajiri mabaraci ya ɗan kawo maganganun shi dai na shata sai ce to ya girma ya zama malam to yanzu je kaka ga sani zangon daura a Kaduna ka gani yayi minista zamani kaza yayi kaza yayi kaza gidajen ga sunan makarantun ga sunan gashi nan barkeken masallaci ya kusa da trade fair ya sa mishi masallacin Abubakar Siddiq gashi nan fari amma da yana almajiri mabaraci fa haka rayuwa take jama'a yasa duk masu irin wannan tunanin yanzu albishir yanzu albishir yanzu mota wallahi azim sai wadda duka ga ina hawa ba maneji bace ita na so gobe in na so da tafi ta insha Allah kan ta ban taka kuma da kuɗi na don yanzu ban da waccan ajandar kuma ta biyan school fees da siyan littafi sannan yanzu ina nan na sai barke kyan fili a wuri mafi tsada wanda sai ministoci sai mai martabawa ne sai mai alfarmawa ne sai his excellency a nan naje a tsakiyarsu da sai fili yanzu ma na ce a nemo min na kusa daga dama da na kusa daga hagu duka zan hada albanis palace kenan fada albani kenan shine in kai haƙuri sai ka ga Allah ya kai dabo ga harawa amma in ka ci da zuci ko kuma ka biye wa 'yan kiɗanka na jiyo kiɗanka na jiyo wato gulma ta yi yawa sai ka ce duk gulmarka da aka yi sai ka yi ƙoƙarin ka yi maganin wannan abin don a daina gulmarka sai ka waye gari ka rikita rayuwarka ya zama a rayuwarka kana da barnamij me ka tsara wa kanka za ka yi daga safiya zuwa yamma to duk abin da ya zo kada ya kau da wannan abin zargi ai ta yi sai kai kai a cizin abin da kake so kai ka rabu da su da zargin su don haka ɗaliban ilimi kun ji abin da abu hurera yake faɗi to wannan ya zama baku yanzu dubi fitina da ɗalibai suka saka kansu alhazan birni suna canza riguna wannan ya yi tazarce mai iri kaza wannan ya buga ya yi kaza wannan ya sa takalmi iri kaza ya sa agogo iri kaza ya sa handset iri kaza sai kai ma ka ce ai sai ka yi handset iri kaza kamata ya kai ɗalibin ilimi sai ka dubi a cikin waɗannan handset handset wanne ne ya fi kowanne araha sai ka siya ba ruwanka da ado in ma za ka je ka sai irin ɗan kwatanatin nan ne naira ɗari uku da saba'in ka siya a je a canza baka batir na naira talatin ka haɗa kai ta manejin abinka ina fata an gane kana nan wata ran sai ka ga kaɓar in ka ga dama ma sai ka tafi ƙasar china ko malaysia sai ka ce a yi maka hansar ƙwaya ɗaya wanda duk duniya babu irin shi da sunanka za ka iya hakan kai haƙuri wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim aljanna kenan da take a wurin Allah Allah ya ce da haƙuri ake samunta da rabo ake samunta don haka ku ji wannan jama'a sun ɗauko gasa yanzu ta mashin roba roba kai ma sai ka ce sai ka hau roba roba roba roba dubu nawa ne roba roba dubu saba'in ne to roba roba yau zai fashe don dama ka ji sunan shi roba roba to in ya fashe shi kenan sai kuma a je a ce maka to za a siya naira dubu ashirin don haka yanzu kana son sabon roba roba don ka tafi tare da zamani ya za ka yi kenan sai ka sake ka shiga ka fita ka je ka sai da gidan gado a je a sai da nan a sai da nan a har hada ka zo ka sai roba roba madadin ka samu karfe karfe gidigo eh dan kwatano wanda in ya fada akan mutum eh dutse a fada ma a ji rauni bare ka fada to sai ka samu irin wannan mashin din mai karfi duk wanda ya karatun boko a ƙasar nan a da ya ga indiyoyi sanda suke zuwa zai je yan gwanjo ne ya samo jeans mai ƙarfin tsiya ya samo takalmi canvas mai ƙwari sai ya samu shaf na gwanjo guda uku don ji sai wata biyu ba a wanke shi ba yana da rufin asiri to sai ya ta sa waɗannan yana zuwa yana karantar da ku biology ko mathematics ko menene yana ta tara kuɗin yana turawa india ran da zai koma india sai kaga sai an tarbe shi da sarauniyar kyau sai an dubi budurwar da tafi kowace kyau a garinsu a ce an bashi don kafin ya yana nan ya tara miliyoyin kuɗi a ƙasarsu sau da haka jama'a ku zan kuna da hikima kuna da fasaha akan abubuwa ba wai kawai saboda sun ce kaza sun ce kaza sai ka ce to bar ka canza tsarin ka bi nasu sai su ruda maka rayuwa Allah ya kiyaye قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال ابسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده صلى الله تعالى على رسول الله ورضي الله تعالى عن أبي هريرة وأن حديث أبو هريرة يا جيش بجمال الله صلى الله عليه وسلم قاعد أبن يكي الإمام سعيد المقبر يتي عن أبي هريرة دقى أبي هريرة قال أبو هريرة يتي قلت يا رسول الله نتي يا من ظن الله إني أسمع منك حديثا كثيرا ناجن حديثي من تنبين يوا دقى غريكا أنصاف أما كما سيئمنتا duk hadisan da na ji masu yawa sai manta ma'ana ina da laruran mantuwa kala to yanzu kenan ashe a cikin sunna salaf suna kai kuka ga malaman sunna game da matsalolin da suka dame su yanzu wannan matsala psychological problem ne matsala ce wadda ta shafi tunanin shi matsala ce da ta shafi rayuwar shi sai kawo ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam for consultation ya manzon Allah ya za a yi in naji hadisan duk sai in manta qala sai manzon Allah yace ibsut rida'ak to shimfida mayafinka sai Abu Hurairah ya cire mayafin shi fa basatuhu yace sai na shimfida qala abu huraira yace fagharafa biyadaihi sai manzon Allah ya kwarfo haka da hannayen shi sai naga ya zuba a cikin mayafin me ya kwarfo malamai suka ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakan nan da yayi ba abu ne wanda aka gani a zahiri ba haka ya kwarfo kamar kai da zaka iya cewa ya kwarfo a iska kenan ba abin da ya kwarfo ka gani to amma ba a iska bane albarka ce ya kwarfo sai ya zuba a cikin mayafin abu huraira sun maƙala sai ce wa abu huraira mahu tattara mayafinka fa da mamtuhu sai na tattara mayafina to da ya tattara shi kenan ya kwashi albarka kenan sai ya ci gaba da sa abin shi yadda ya saba abu huraira ya ce fa ma nasitu shay'an ba'adahu tun da aka yi wannan ban sake manta wani abu ba ko kwaya ɗaya kaga wannan yana tabbatar da me kenan yana tabbatar da cewa lallai abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda a da yana da laruran mantuwa ko addu'a ta yi maganin ta ko ba te ba ta yi to ya ku ahli sunna ku rinka zuwa wurin malaman sunna su nemi ku addu'a ku daina zuwa wurin malaman bid'a saboda akwai ahli sunna da yawa yau da suka samu mukamai sun zama gwamnoni wasu sun zama ministoci wasu kwamishinoni wasu kansiloli to wai in suka tashi sai su ce wai malaman sunna ba sa addu'a a duniya an ba annaba ba wa yafi malaman sunna addu'a babu to amma su 'yan siyasa wai abin da suke so so suke a samu mai yankan reza mai gobe da nisa wanda duk abin da ake so kawai da an zo an gaya mishi zai ce aje a samo 'yan kurkuwa guda bakwai aje a samo 'yan jarirai haihuwar yau guda uku aje a yanko nuna matar da ta mutu shekaran jiya yawwa to sai ka ji sun ce turkashi malamin naka ya kasaita a'a istighfari na farko da zaka fare da ka kira shi malami boka ne ba malami ba ne matsafi ne tsafi zai yi wallahi yau akwai matasa ahli sunna da yawa a garuruka sun samu mukamai na siyasa wasu sun yi kuɗi ina malaman nan na ahli sunna tun tun tuntuni waɗanda suka yi haƙuri da talauci da wulakanci da aka yi musu saboda sun tsaya ma sunna me yasa ba za ka zo ka ce to ala gafata malam ni dama ɗalibin ku ne yanzu ni ne ciyaman na local government kaza don haka abin da nake so ala gafata malam to yanzu ne nake so ma a tashi tsaye a kaina game da addu'a idan ma za ka ɗiba ka kai maka ɗin su za ka kai maka ba inda aka ce haramun ne ka kai shi maka addu'a matsafa ne da kuke kaiwa muka ce haramun akan haramun ku kai matsafa maka haram su je maka su yi tsafi haramiyar haramun amma malaman sunna in ka samu malamin sunna ka biya mishi umara ka biya mishi makka ka ce ala gafata malam a je a roƙan mana Allah akan bukata kaza da sharaɗin ba bukatar zalunci ba eh ka wawashe kuɗin mutane ka kai Switzerland shi kuma ka ce tafi maka maka addu'a a'a wannan haramun ne shi ma in ya ji mugun abin da kai haramun ne ya ji to lallai ne jama'a Allah ya azurta mu yanzu muna da malamai in dai don abin da ake gani dama mu ire-iren mu ana ganin ma za a zo wurin mu da addu'a ne mu masu wa'azi ne amma dama abin da suke so su samu wani dattijo ya dan takwarkwashe haka eh ya yi naɗi irin na alƙalai ya dawo da shi gaba muna da irinsu a cikin ahli sunna ba sa tsafi ba sa bid'a ba sa cin haramun dan ma ba su ganta ba ba su kun san ina take ba irin waɗannan sai ka je ka same su ala gafata malam ai min addu'a an naɗa ni ni ne minista an naɗa ni ni ne kaza amma jama'a sai ka je ka samu wai ahli sunna sun sha wuya da mutum amma jama'a in ya samu mukami sai koma sai ya samu bokaye da yan tsubbu sai ce wa'ai su su ne suke addu'a jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda haka sai ga yana nisantar mu yana nisantar mu to gaskiya wannan kuskure ne gashi dai Abu Huraira me ya kawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsala bukata to ka karanta littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila ibnu taymiya yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa wurin manzon Allah ya musu addu'a akan matsalolin addini da matsalolin rayuwa ma'ana kai ne ɗan kasuwa al'amari na neman ya rikice maka sai ka zo wurin malamin sunna ala gafarta malam ba matsala ina da ita a taya na addu'a malam zai maka addu'a kuma kai ma za ka yi sannan kuma ya halatta ka kawo wani abu ka baiwa malami wannan abin da ka bashi ba kuɗin addu'a ba ne sadaka ce ka kawo ka bashi ihsani ne ka kawo kai mishi daidai ne idan shi kuma malamin a cikin ilimin shi da ganin cancanta ya ce maka to abin da za ka yi za mu yi maka wadan addu'a kai kuma ka samu wani abu ka je ka dafa na sadaka ka yi ko ka samu wasu dabba ka je ka yanka daga cikin hanya mafi girma ta ɗaukaka jama'a ita ce yanka dabba a wajen neman bukata da Allah amma ba yankawa a ce a tara jinin aje a yayyafa wuri kaza ba a za a yanka ne qurbani ne ma'ana za a ce ya Allah saboda wannan yanka da aka yi aka yi sadaka gare ka Allah ka biya mana bukata wannan ya zo a cikin sunna Muhammad ibn Abdulwahab ya fi kowa zafin aqida da tauhidi ku karanta ya kawo wannan a littafin shi kitabu tauhid sai da haka ba bid'a bane malamin sunna ice maka in kana da hali a dafa abinci a rabawa mutane amma aka ce a dafa gumba da bakin wake da da to wannan ba daidai bane a'a ba wani sharadi a samu kaza mai hararagarki a'a a samu kaza butsa a samu farar kaza a samu bakar kaza wannan tsafi ne amma gwargwadon me kake da shi da za ka iya dafawa kai sadaka ka yi gwargwadon me za ka iya ciyarwa kai wannan daidai ne jama'a ahlus sunna ku daina kyamar wannan ba bid'a ba ce daidai ne yana kuma daga cikin hanya da ake neman kusanci zuwa ga Allah ka yanka dabba ka roki Allah akan ya Allah saboda wannan yanka da ne gare ka na sadaukar da naman ya Allah ka biya min bukata ta wannan daidai ne wannan ya tabbata a cikin sunna karanta sunan tirmidhi wata mata ai wani mutum ya zo ya ce manzo Allah manzo Allah ni makaho ne ina bukata addu'a ido na ya bude manzo Allah ya ce ya alwala kai sallah nafila raka'a biyu tashi ya alwala ya sallah nafila raka'a biyu to da ya sallah nafila raka'a biyu sai manzo Allah ya ce ya Allah ka bude mishi idan shi sai kuma manzo Allah ya ce wa mutumin sallallahu alaihi wasallam ka ɗaga hannu ka roƙi Allah cewa Allah ya karɓi addu'ar da ne maka wannan shine at-tawassul bi du'a'i rajulin salihin akwai wannan a cikin tauhidi kai za ka yi matakai shimfiɗa shine alwala sallah to ka shiga fala fada Allah kenan shi kuma malamin da ake gani salihi ne sai ya ɗaga hannu ya ce Allah ka biya wa na bukata kai kuma sai ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ka karɓi addu'ar da malam ya mini daidai ne ko kuma kai ka yi addu'a shi malam ya amin za ka zo ka ji yanzu nan annabi ya yi abu hurora haka sallallahu alaihi wasallam abin da ake so shi malam ya ce amin domin ana sa ran albarka ta tare da bakin shi don haka kai kai addu'a shi ya ce amin jama'a ko kun fahimci wannan duk wannan ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to kun ji waɗannan hadisai da malam ya kawo ko sai shi ibnu hajar ya ce wa fi hadaini alhadithaini fadilatun zahira li abi huraira wa mu'jizatun wadiha min alamatin nubuwa waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta dama uku ne ko saura ɗaya to guda biyun nan suna nuna mana lallai abu huraira yana da daraja ina darajar shi ta bayyana gashi har manzon Allah ya amince da shi ya mishi irin wannan addu'a wadda ba a yi wa kowa ba kuma Allah ya karɓi addu'ar al'amarin ya bi Abu Huraira sannan kuma wannan hadisi yana nuna mu'jiza mai girma daga cikin alamomin annabta annabi sallallahu alaihi wa sallam manya manyan malamai sun rubuta littafai akan mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam al-baihaqi yayi al-imam abu nu'aym duk sun yi waɗannan littafan suna tabbatar da alamatun nubuwa menene alama annabcin annabi da ya ƙara tabbata a nan shine dubi kwarfowa haka annabi ya zuba a cikin mayafin abu huraira ya kudin ne ya fatin daga nan shi kenan sai kwakwalwar shi ta fara hadda wannan yana nuna me alama ce ta annabta sai ce li'annan nisiyana min lawazimil insan ai mantuwa tana daga cikin ɗabi'un da ba a raba mutum da ita amma kaga annabi wa abu huraira addu'a abu huraira baya mantuwar karatu ko sai ce wa qad itarafa abu huraira bi annahu kana yaksiru minhu thumma takhallafa anhu bi barakati bi barakati nabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira da kanshi ya furci da cewa da mantuwa na damun shi daga baya fa yace sai mantuwa ta rabu da shi me yasa saboda albarka addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa fil mustadrak lil hakimi من حديث زيد بن ثابت قال كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي صلى الله عليه وسلم كاجون حديثي ده الإمام الحاكم يرويته زيد بن ثابت يتي دني ده أبو هريرة da wani daga cikin sahabbai mu uku kenan ko muna wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce mana mu biyu ku yi addu'a ya ce da ni da ainihin wato fada autu ana wa sahibi da ni da wancan aboki nawa sai muka yi addu'a wa ammanan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mana amin akan addu'a ba kun ga mahallin shahid to amma anan abu hurera shi bai tashi addu'ar ba da zaidu da wancan ne suka yi cikin don dama su annabi ya ce musu ku yi addu'a ثم دعا أبو هريرة سي أبو هريرة كما يتاشى الدعاء فقال سيتي اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحبي kaga abu huraira yana da hikima sai da ya basu sun gama tura tasa addu'ar kuma annabi ya yi amin sai abu huraira ya ce ya Allah ni ko ina roƙonka irin addu'ar da abokan nan nawa suka yi nima kai min wannan buƙatar sannan sai ya ƙara da tashi da cewa wa as'aluka ilman la yunsa ina roƙonka ilimin da in an koye shi ba a manta shi fa ammana nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce amin fa qulna zaid ya ce sai muka ce wa nahnu kadhalika ya rasulullah to mu ma haka ya manzo Allah kaga wai wayen da Abu Hurairah ya musu su ma za su kewayo su karbe nashi a fa qala sai manzo Allah ya ce sabaqaka sabaqakuma al-ghulam ad-dawsi dan saurayin nan na dausawa ya rigaye ku dan abu huraira ba dause ne ma'ana mutumin kasar yaman ne to ya riga ku ya kwashe roman gaba ɗaya guda uku mala ya ce wa fihi alhasu ala hifzil ilmi wannan hadisai guda biyu suna nuna mana kwaɗaitarwa game da haddace ilimi kamar yadda na ce zan zo za mu karanta wasu bayanai jama'a za ka ji wato ba haddar ilimin ba kawai akwai matakai matakai akwai wani babi da malam zai kulla mana a gaba insha Allah yawa ana kwadaitar da kai game da haddace ilimi jama'a kun san cewa bulogul mara in ka je masallacin annabi za ka samu yara ƙanana suna islamiyya sun haddace yan shekara bakwai shekara takwas bulogul maram suke haddacewa ba ma a rike musu bulogul maram din su zuwa ake kawai ana karanta musu shi da ka shi malamin da ka yake su ma da ka suke Muhammad Salih Al-Uthaymin ya ce haka suka haddace Bulogul Maram suna 'yan ƙananan yara tun suna Islamiyya. To kaga ko yadda ya zama da ya girma sai da ya zama faqihul umma. Dan haka jama'a san da kake tara aka tara da yawa ran da ka fasa asusu. ka san da asusun ƙasa ake yi in ka je dura za ka yi ta yi shi bai da mabudi ran da ka tashi dama sai mutan gida su taru. Eh, Allahu akbar. in ka daga sai ka ce bismillahi tukuna sai ka dankara shi da ƙasa sai a fara lissafi to shine lallai ka tara da yawa sannan sai ka ɗiba da yawa sai ke cewa wa fihi anna taqallula min ad-dunya amkanu li hifzihi ta ustazai kun ji wata magana yawwa taka tsantsan da neman duniya sannu sannu ka neme ta kaɗan shi ne ke fin sa ka haddace ilimi in ka yawaita neman duniya to ilimi kuma ba zai haddatu ba ai abin ya faru an gani ga abu huraira ga sauran eh ko kuwa su sun tara kuɗi su abdurrahman ibn auf amma kafin ka ji hadisin abdurrahman dan auf ka ji hadisan abu huraira guda hamsin da kuɗin kuma suna da shi imamu malik bayi da shago bayi da gona bayi da komai haka yi tasaddi yana karantawa ɗaliban shi ke rike da shi nan da shi da ɗaliban sai suka gaza da bashi da wahalhalu suka yi wa imam malik tarakumi suka yi mishi cincirindo har ya nemi ya watsar da ɗaliban ma ya bar garin me ya faru abokin shi laifi ibnu sa'ad yana can masar da suka yi karatu a madina ya koma gida ya fi maliku karatu amma da ya koma shi sai bai shagaltu da karantarwa ba sai ya shagaltu da tara kuɗi shi kuma sai ya tara kuɗi masu ɗimbin yawa to da yake wancan lokacin su na rufin asiri ne da ya ji labarin halin da imam malik yake ciki sai marmaza ya rubuto takarda cewa bayan haka mun ji labarin halin da ka shiga to muna son duk abin da ya shafi bashi ga kuɗi nan ka biya bashi sannan ga kuɗi nan waɗanda za ka rinka ciyar da kanka da zaran ka ji za su ƙare ka aiko mana aka ce ya aiko mishi da biliyoyin dinari dinarin miliyoyi don haka imamu malik ya biya bashi aka ce har ya mutu cefanen shekara yake da waɗannan kudin bai sake bukata wurin wani ba wallahi wannan yana daga cikin minna da sarki abdallah yake da ita akan ahlus sunna sarki abdallah wannan na makka na yanzu sarkin saudiya ya yi wa ahlus sunna na duniya haka muhammad salih al-ufaimin wallahi in ka je gidan shi a da sai ka ji tausayin gidan da ɗaliban da malamin kaca-kaca irin gidaje ne na da na ƙasa yake zaune a ciki ɗaliban ilimi ga sunan sun zo daga ko'ina a duniya amma a ƙofar gida suke kwana saboda gidan shi kan shi malam bai ishe shi ba balle wani ya zauna a zaure shine wata ran abdalla ɗinnan na yanzu a lokacin yana waliyul ahad yana mataimakin fahad sai ya kai ziyara zai kai ziyara ya je ga halin ya ce ai alagafata malam yadda muke jin labarinka ai mun ɗauka makarantar ita kanta ta zama hamshakiyar makaranta ne sai ce a makaranta ta zama hamshakiya yake duk duniya babu ɗalibin da babu a nan ya ce ai makaranta ta gama zama hamshakiya shi ne sai ce a abin da muke nufi shi ne ca muke an gina wa malam wani katafaren wuri ne ya ce a wannan shi Allah ya bamu shine Salih al-Usaimin wannan sarki waliyul ahad a lokacin amir ne ma mataimaki ne yace to yana da wani estate wato wasu haɗaɗɗun gidaje a kusa yace malam ya kwashe ina shi ina shi ya koma can wannan a ɗan zauna ne ana zuwa tukuna shine aka zo aka share wannan fili sai aka siya yankin makwabtan shi gaba ɗayan anguwar sai aka rushe ta gaba ɗaya sai aka kewaye ta sai aka yi mishi katuwar makaranta da gida da komai a wurin har wurin buga littattafai a nan ne za a ɗauki kasar ɗin salihul usaimin a jefa shi cikin rukoda sai kwamfuta ta fitar da shi a can ɗakin a littafi shi yasa kaga da ya mutu kai gaba ɗaya littattafai ne suke fitowa kana ga kamar daga sama suke a'a kasusuwa ne littattafan da ya rubuta yan kaɗan ne kasusuwa ne da ya yi kaset ɗin sai aka zo da wata na'ura in aka saka a rikoda rikodar tana nan tana surutunta can kuma kwamfuta tana rubuta duk abin da take faɗi. can kuma kawai shi kenan sai a fitar da shi gashi nan masu editing sai editing shine sai ka ji kusan duk sati ɗaliban shi sai sun fitar da littattafai yayi sharhin kaza yayi sharhin kaza yayi ta'aliki yayi shar sai kana tunanin yaushe aka yi wannan kasad ne duk wannan yana shi yasa nace yana daga cikin alherin sarki Abdallah ina fata an gane don mu ahlus sunna mutanen kirki ne mu muna da adalci bai yiwa kawai sai dai mu faɗi sharrin mutum a in yana da alheri sai an faɗa ko ba a son shi kuwa ina fata an gane to yana daga cikin alheran shi Allah ya saka mushi da alheri to jama'a kun ji don haka sai yake cewa lallai in ka cika faye neman duniya to hadda za ta yi karanci haka ne ko ba haka ba haka ne jama'a yanzu wani yana nan tsohon gardi ne amma da yake ya gudu yana neman kuɗi ba a iya kawo alamtar kaifa gobe in abin nan in sallah alfijir ta kama sai ka yana ta dibi-dibi kullum kul wallahu zai da falaki da nasi su ma saboda yana tufa ne da daddare ba za su mantu da wuri ba wa fihi fadilatu takassubi liman lahu iyalun kaji da yake malam yana daidaita al'amari ne sai ya ce amma fa kuma a cikin wannan hadisi akwai falalar mutum ya je ya neman abinci ga wanda yake da iyalai ina muka gane haka abu hurara dan bai da iyalai ne dan haka bai da matsala kenan ashe waɗannan maganganun da kake ji kai mai gida kada gobe kawai ka tare a makaranta ka shiga itikafi ka ce ai jiya mala ya faɗa mana falalar ibada da falal a'a ana nufin waɗannan tuzurai da gwagware wanda yake bai ba kowa ajiyar kowa ba kuma ba wanda ke jiran shi kai da kake da mata da 'ya'ya to kai kuma akwai falala ta ka tafi ka nema shine kullum magana da nake faɗi jama'a jama'a maganganun da muke ba suna zama applicable bane wato ba suna daidai da kowa bane kowace magana ana yin ta ga wasu mutane ne wanda ya ji ya faɗo wannan nau'in to da shi ake don haka yanzu wannan maganar fadilatu takassub kuma to aka ce liman lahu iyalun to ga wanda bai da iyali fa to shi kuma falalashi shine ya zauna ya nemi ilimi ina fata an gane wa fihi jawazu ikhbarul mar'i bima fihi min fadila idattara ila zalika wa amina min al-ijab ya halatta mutum ya faɗi wata daraja ko wata falala tashi amma da sharaɗin in har an buƙatu zuwa ga haka ba wai kullum ka zo ka ce aini ne kaza aini kaza ne aini kaza ne ni ba kaza ne a'a sai in buƙata ta kama sannan kuma da sharaɗin in ka abinci daga girman kai in ya zama za ka rinka faɗin wata daraja taka kuma wannan na sa ka kana toro ko kana jin kai wata tsiya ne to tun farko ma kar ka fara jama'a kun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه وأن الرواية تأينه واتو ابن أبي فديك سيتي أو قال كوكما تواي غرف بيده مدد فغف فغرف بيديه بمبنشن كان بيديه دهنا ينشي nan kuma biyadihi ina fata an gane قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبصصته وأما الآخر فلو بصصته قطع هذا البلعوم لجد قبتي wannan hadisi sai gobe za mu cikakken bayani akan shi in Allah ya so amma